السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan safiya ta laraba hudu ga watan jimadar akira bayan hijirar manzan tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan 1 miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah ya hada mu a wannan masallacin mai albarka don ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a littafin mu na sharhu sunna na Imam Aliyu Albarbahari rahmatullahi alaihi wanda ya rubuta littafi sama da shekara 1150 za mu ci gaba kamar yadda malam ya taho da magana akan firkoki na abin nan jahamiya da mu'tazila da shi'a da sauransu wayanda suke kokarin rusa musulunci da irin ababen da suke sakawa qala al-muallif rahimahullah malam yace abin nan mai wallafa littafi ya ce Allah ya mishi rahama fadamat lahumul mudda suka samu lokaci suka samu gindin zama wa wajadu minas sultani suka samu a wajen sarakuna ko sarki na wannan lokacin ma'unatan ala zalika taimako akan yada wannan bid'o'in su da suke yi wada usayfa wasauda alaman duna zalika suka yi amfani da takobi da bulala ga duk wanda bai bi layin da suka bi ba don haka fadarasa ilmu sunnati wal jama'a ilmi na sanin aqida ahlus sunna wal jama'a ya wayi gari ya rushe ko kace ya kode ya zanto kufayi wa auhanuhuma suka rauratar da ilimin qur'ani da a ilimin ahlus sunna wal jama'a wasarata maktumataini suka waye gari suna ɓoye ahalus sunna wal jama'a da kuma ilimin da ake koyarwa wanda ya shafi aqidan sahabbai da mabiyansu ma'ana tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wasarata maktumataini li izharil bid'i wal kalam fiha saboda bid'o'i da masu ilmin kalam suke fada aji a daidai wannan lokacin sun samu taimako a wajen shugabannin da suke wannan lokacin walikasratihim saboda yawan su su ɗan bidiya din wattakazu majalisa suka samu gurare majalisa daban-daban suka rika wa azhara ra'ayahum suka rika bayyana ra'ayoyinsu a gurare wa wada'u fihi alkutub suka samu suka wallafa littattafai daban-daban wa adma'un nasa suka sanya wa mutane dammani ko kwaɗayi cikin abin duniya wa alabu lahum ar-ri'asa suka nemi shugabanta su fa kanat fitnatan azimatan sai aka samu fitna mai girman gaske lam yanju minha illa man asama Allah ba wanda zai tsira ko ba wanda ya tsira daga wannan masifan tasu sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi bid'a tana fada aji sarakuna suna goyon bayanta to wanda ba dan bid'a ba kaga sai dai ya shafa wa kansa ruwa ko fa adna ma kana yusibur rajula mafi karancin abin da yake iya samun mutum min majalisatihim idan yazo yana zama da su a majalisan su ay shukka fi dinihi sai a jefa mishi shakka a cikin addininsa aw yutabi'ahum ko kuma ya wayi gari ya bi su aw ya ra'ayahum ko kuma ya kalli ra'ayin da suke kai shine ra'ayi na gaskiya a ra'ayuhum alal haqqi ya kalli cewa ra'ayin da suke kai ake shine na gaskiya wala yadri annahu alal haqqi aw alal batil mutun ya wayi gari shi bai san shi kan gaskiya yake ba ko kuma kan bata yake yayin da aka ce bid'a ta yi yawa ta yadu a cikin gari ko a cikin unguwa ko inda kake rayuwa to idan baka yi aune ba baka mai da hankali ba ko akalla baka fada cikin bid'an ba sai ka riga kallon abin da kake wai ko ba daidai bane ba saboda gawa ne dawa ne an taru can gurin can an yi kaza can an yi kaza an ce shine addini kila ma gwamnati ta bada goyon baya kila an samu sa'ar malam wane kila an yi kaza to mafi karancin abin da za a jefa maka shakka za a jefa maka kai daidai kake yi ko ko ba daidai kake ba ko kuma iyalanka su rika kallon cewa ana wani abu na bid'a su ma abin yana burge su fasara shakkan sai mutum ya wayi gari yana mai shakka akan addinin sa wannan shi ya kawo fa halakal kalqu suka halakar da mutane hatta kana ayyami Ja'far har sai lokacin kalifancin Ja'far al-Mutawakkil allazi yuqalu al-Mutawakkil wanda ake kiran shi al-Mutawakkil ala Allah fa adafa Allahu bihi al-bid'a da Allah madaukakin sarki ya kawo shi sai ya tafiyar da bid'a ya buce ta tawaye gari ba a ganinta wa azhara bihi al-haqqa gaskiya ta zamu goyen baya ta samu cin nasara wa azhara bihi ahlus sunna ahlus sunna suka fito fili suka samu goyen baya wa dalat alsinatahum sai wayi gari halsunan su su ake ji su ke fada aji ma'aqillatihim tare da karantar su wa kasrati ahlul bid'i tare da yawan yan bid'a ila yaumina hadha har zuwa wannan lokacin namu ina fata ana fahimta ma'ana har zuwa yanzu kamar lokacin da mallai yake wannan maganan har yanzu nan diyan da yan bid'a suka yi bid'ansu sun taru sun yi abin da suka yi sai ga kuma ahlus sunna in ya tashi magana gabaki daya sai ya rikitar da su sai ga gabaki daya sai an rudar da su ina fatan ana fahimta za a gane gaskiya a ina take diyan da suka taru suka yi abin da suka yi aka samu ahlus sunna wanda ya san sunnan kuma yayi karatu in yayi bayani za ka ga duka kuma kallo ya koma sama قوله فدامت له المدة ووجدوا من السلطان مؤونة على ذلك يشير إلى أحد المأمون أبن شي علي البربهاري الله يمسرها ما يكي مغانا ينانوي أزامن مأمون وزريته ده زرية سأف الله عنا Allah ya yafe mana ya mana rangwame wa anhu da shi ma haisu garraruhu garraru bihi ko wa kada uhu sun rudar da shi suka yaudare shi duk lokacin da aka ce sarakuna ko za a kalli sarakuna suna tsoron yan bid'a in suka zo gashi koda suna son sunna idan dan bid'a ya zo abin nan suna kallon kar aje ayi kaza kar aje ayi kaza saboda akasari su ma ba kan gaskiya suka tsaya ba ina fatan ana fahimta ba sa son yi wa mutane adalci ko kuma su ko da yaushe abinda suke so a ce su ne dai a sama to don haka suna jin tsoron kar a ce yayi yayi addu'a yayi kurumboto yayi kaza sai kaga kawai shikenan kuma suna bin abin da shi yake fada yace wada usayfa wa sauda alaman duna zalika yani tasalladu suka samu rinjaye fi ahadi ma'mun a zamanin ma'mun suka rinjaye ala ahli sunnati akan ahli sunna wal jamaa wa hadhihi natijatu bidanatil khabisa wannan shine abinda mashawarta na banza suke janyo wa shugaba ko alhaji ko ma wane ne don haka fa yajibu alal muslim ya zama wajibi akan dukkan musulmi sawa'un kana min wulatil umuri yana cikin shugabanni aw min ghairi wulatil umur ko kuma ba shugaba bane ay yattakiza ko Allah yattakiza illa bi danatis salihah kar ya saki ya riki makusantansa yan jikinsa sai waɗanda suke mashawarta ne na gari in ka sake ka janyo mutanen banza a jikinka to shikenan kuma al'amarinka duka rushewa zai yi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la tattakizu bidanatan min dunikum la ya'lunakum kabalan waddu ma anittum Allah madaukakin sarki yace ya ku wanda suka yi imani a suratu Ali Imran la tattakizu bidanatan min dunikum kada ku riki makusanta abokanan shawara waɗanda ba ku ba ya animin gairikum ku dauko wasu wanda ba ku ba ku ce su ne masu ba ku shawara la ya'lunakum kabalan ba sa takaita banna ga yau ina fatan ana fahimta waddu ma anittum gurin su ma suna so a ce kun sha wahala in ka dauko wanda ba kai ba ka dauko arne kace shine a jikinka abinda dai ya faru da farko farkon manya manyan Najeriya ai ba arna bane suka janyo suka kawo jikinsu da sunan aminci kuma suka cuce su haka nan diyan da kuke shugaba in ya kawo yan bid'a ya kawo dan wane ne a jikinsa to a daidai wannan lokacin zai jefa ka cikin bid'a ne zai jefa ka cikin shirka ne zai jefa ka cikin duk wani abu wanda yake mummuna don haka duk wanda zaka rike shi bai dana abokin sirru wanda zaka zai iya sanin cikin ka da wajenka ya zanto naka ne wanda ka san in kai ahlus sarki ne ma ahlus sunna ne shugaba ne zanto ahlus sunna sune bidana naka sune abokan sirrinka na kusa da kai fal muslimu muslimi yattakizu bidanatin salihatan kullun ana so ya riki abin nan bidana ya riki mashawarta makusantan shi yan jiki jikin sarki ko shugaba ko ma kansula ne ko ma chairman na local government ne ko ma alaji ne ko ma malam ne ko wane ne ya zanto waɗanda zaka rika tattaunawa da su ka bayyana musu su bayyana maka mutanen kirki ne wa yahzaru min albidanati sayyi'a ka nisanci ka ji tsoron shawarwari ko abokanai makusata masu bada shawara munana la siyama wulatul umur musamman ma shugabanni unzuru ma za ahadasatil bidanati sayyi'atil ma'mun ku kalli irin abinda mashawarta makusanta sakatarori na jikin mamun suka janyo masa ma'a zaka'ihi tare da kaifin hankalinsa wa asalatihi da kyakkyawar ra'ayinsa ko kuma ya zanto asalatihi da inda ya fito wa annahu min bani hashim asalinsa dan bani hashim ne ma'a haza tare da haka garraru bihi suka ruɗar da shi wanzuru ma za fa'alatul bid'atu sayyi'a fi akhir bani al-abbas ku kalli yanda abin da ya faru mashawarta makusata waɗanda suke na banza suka farar ame a ƙarshen kalifancin bani abbas irin su ibn alqami irin su dusi ma za fa'alu bil kalifatul abbasi me suka yi ga wannan kalifa na abbasi jarru alaihi tatar sun janyo masa tatar min al-mashriq atawbihi ta can gabar suka zo da shi suka zo da su wa fatahu lahum at-tariqa suka bude musu hanya wa yassaru lahum subul suka sauƙaƙa musu hanyoyi hatta qadau ala bagadada sai da suka samu rusa bagadad wa ala biladil muslimin suka gama da garuruwan musulmi wa qatalul maqatil al-azima suka kashe abin kisa da yawa wa harraqul kutuba suka kora littattafai na addini wa wada'uha fi nahar dijla wal furat suka jefa su suka zuba su a cikin korama ta dijal ta dijla da furat hatta tagayyarat bihal miya sai da ruwan ya canza saboda bakin tawada yazannuna annahum qadaw alal islam su a lokacin suna tsammanin sun gama da musulunci sun rusa shi lakinnal islam muayyidun min Allah la yuqda alaihi musulunci yana samun goyen baya karfafa daga Allah madaukakin sarki ba isa a rusa shi a gaba da shi a ce kwata kwata babu ba ko da an rusa shi gabaki daya to akwai shi a zuciyar wayansu za su samu fita kuma ga can gurin ga hicen ana yi da kowa zai zama dan bidiya kana kallo a gari sai an samu daidaiku ko a gidajen ma su manya-manyan ‘yan bidiya ana samun me ahalus sunna shi addinin musulunci kullum yana samun goyon baya ne daga Allah madaukakin sarki sai dai mutane su su lalace amma shi kuma yana nan ina fatan ana fahimta saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu haka nan ne abin da yake faruwa yanzu ma a ƙasar nan ko a duniya za ka ga ta hanyar shi'a da sauransu a nan amerika take samun dama ta shiga ta hallaka guri kaza ta hallaka guri kaza tun lokacin sai an samu irin wannan ko irin su afghanistan ka ɗauka ai hanyar yan northern alliance nan anan aka samu dama aka shigo aka yi duk abin da aka yi to hakan nan rayuwa take tafiya allah ta'ala ya tsare mu fadarasa ilmu sunnati wal jama'a ya'ani in darasa ya kode ya zanto kufayensu ake kallo li'anna durusa idan aka ce durus huwa indisar shine kodewan abu ya koma abin nan kufayi qawluhu wa awhanuhu ma ya'ani adafu ilma alkitabi was sunna suka raunantar da ilimin qur'ani da hadisi وسار العلم عندهم علم الجدل هي زنتو علمي او جنس علمي na jayayya wa ilmul kalam da ilmul kalam da ilmin mantiq wanda kaman kusan yanzu ma zaka ga akwai wanda wannan shine a gaban su ba qur'ani bane sai dai ayi dodoro da qur'ani amma ba shine abinda ake amfani da shi ake aiki da abinda ke cikin sa ba wasarata makatumatain li izharil bid'i sai zanto su alqur'ani da sunna suna boye saboda bidiyoyi sun fito fili والكلام فيها دزنشي كما علم زنشي taraku sunna sun bar sunna washtagalu bil bid'i suka shigaltu da yin bid'o'i wa izharul bid'a da kuma fito da bid'o'i fili wa da'awati laha da kira ga abin da yake bid'a ne fasara ahlus sunnati makatumina ahlus sunna suka zanto a wannan lokacin suna boye wannan duk irin ababen da a yanzu ma ana samun can da can daya biyu irin abin da yake faruwa ne za ga an zo an taru mutane sun taru amma maimakon a gaya musu Qur'ani a gaya musu hadisi a gaya musu alwala a gaya musu sallah a gaya musu zamantakewa kaman abin da ya dace ga al'amarin aure ya mutane za su yi mu'amala sai a ɗauko wani batu na daban na wani daban a yi ta maganganu a kai da kuma an fara ƙila da karatun ƙur'ani aka fara ƙila da kaza aka fara sai a waye gari duk wanda ya zo gurin ba zai san wani abu na addininsa ba a ƙarshe an sanar da kai wani an sanar da kai girman shi ko darajar shi ko mutuncin shi ka yadda ko baka yadda ba shikenan ka tashi akan haka Allah ta'ala ya tsare mu wal kasratihim wattakazu majalisa wa azharu ra'ayahum don haka suka riki gurare daban-daban nan sune can sune suka bayyanar da ra'ayinsu istagallul majalisa wal madarisa sun ribaci guraren zama na mutane saboda ne su gwamnati ke yi da su wal madarisa makarantu ya zanto su ne wata jami'at duk wani gurin taron mutane su ne fasaru yuzhiruna ara'ahu suka zanto suna bayyana ra'ayinsu fiha a guraren wayan shurunaha suna yada aqidunsu wa haka za ahlu sharri haka nan ma'abuta sharri suke koda yaushe idza mukina lahu idan suka samu dama fa innahum la ya'aluna juhudan ba sa takaita kokarin su fi qada'i alal islam wajen rusa musulunci to wannan ka kalla su da yawa akwai wanda da sunan musulunci in ka dawo gefe ɗaya ka kalla iya kokari yake rusa musulunci ina fatan ana fahimta kuma da yawa sun shigo da haka mutane ba su gane ba an zo da ababe ne dan a rusa addinin musulunci in ka dauki duk wanda zai zagi ɗaya daga cikin sahabbai ko ya bata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me manufarsa shine rusa addini kar mutane su kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san duk wanda ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shari'a ta same shi ina fata ana fahimta in kuma aka raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an raba ka da shari'a don me shine wanda yazo da addini na gaskiya yake bayyana shi a cikin mutane shine wanda Allah madaukakin sarki yake cewa in shi aka bi an shiryu to kuma su waɗanda ba sa son shari'a ga mutane za su yi kokarin raba mutane da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka duk wani abin da za a gaya maka ko a daura ka kai idan bai dangana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shikenan sai a yi mai sai a ajiye shi sai ka bar shi ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ce ka rike jika sai ka ce ni na rike kakan tunda ka rike kaka ai shikenan Allah ta'ala ya gafarta man Jafar yace mu mun rike kakan ai kaga bai kamata a ce ka soke ni ko ka zage ni ba saboda ka ce kai jikan jikan ma saboda kakan ya samu darajar to mu mun rike kakan ba shikenan sai a zo a zauna lafiya a tafi ba mu mu bayyana abin da kaka ya ce kai kuma abin da jikan kake cewa ya faɗa shi ma a bayyana sai a kalli wanne ne ya kamata a bi wanne ne za a yi wa da'a a yi wa biyayya kuma wanne ne za a kai gaci idan an bi don haka yake cewa wada'u fihi al-kutub yani allafa al-kutuba kutub al-jahmiyya wal mu'tazila suka rubuta littattafai na jahmiyya da na mu'tazilawa wa adma unnasa wa alabu lahum ar-ri'asa ma'anarsa aqna'u kaseeran minan nas suka gamsar da yawa daga cikin mutane allazina lam yatamakkalu min al-ilmi bi ra'ayihim fattaba'uhu wa'anda ba su samu tabbatuwa akan ilimi na gaskiya ba suka gamsar da su da ra'ayi irin nasu fattaba'uhum sai suka bi su li'annal fitna saboda fitina idza ja'at idan tazo wa mutane kallamai yanju minha kadan ne suke samu su tsira musamman fitina ta bid'a idan ta fada cikin mutane sai dai illa man asamahu Allah sai dai wanda Allah ta'ala ya kare shi amma bid'a masifa ce lakin minan nasi sai dai a cikin mutane mai ya ta'assaru biha ta'assuran kasiran akwai wanda idan fitina ta zo zai tasirantu da ita tasirantuwa na gaske ya zurfafa a ciki wa minhum a cikin mutane mai ya ta'assaru ta'assuran duna zalik akwai wanda ta abin nan zurfafan shi ta'asirinsa da ita ba zai kai na wani ba wa minhum man yaslamu minha akwai wanda diyan da aka kitsa diyan da aka daka shi sai ya tsira ba zai fada cikin wannan bala'in ba walakin ba'da al-ibtila'i wal imtihan bayan gwadi da jarabtawa aqna'un nasa bi mazhabihim za su yi kokari wajen gamsar da mutane da mazhabarsu wa agarauhum bil mali sai su rude su da dukiya hum taratan ya'tuna bit tahdid wal lokaci za a tsoratar ne wal qatli ko ma a jefa kisa a ciki uwar darbi ko a daki mutum a yi masa bulala da darajar ka da girman ka saboda mai suke faɗa a ji wal harsi wani kuma a kai shi kurkuku a tsare shi wataratin ya atuna bit targibil mal wani lokaci kuma suna roɗan mutane ne a zo a kwaɗaitar da su kuɗi wal waza'id da ayyuka wal mustaqbalil mushrik za su zo masa da ababe da yawa wanda za su riga bullo musu da shi wanda ne zai sa mutane su gamsu su ce musu akwai ci gaba akwai akan kaza da kaza da kaza idan kun bi mu to nan gaba za ku iya samun kaza fal jahilu wa sahibu tabi jahili da makwadaici ya bi udainahu bi dunyahu sai ya sayar da addinin sa da duniyan sa wal iyaz billah Allah madaukakin sarki ya kare mu ya tsare mu daga irin wannan masifa saboda yawa za a rika tsoratar da mutane da ababe kala daban-daban ya atuna bitahadid tsoratarwa za a tsoratar da mutane da yawa a ce musu za a iya cutar da su wayansu a kashe su kamar yadda muka ji labarin abin da ya faru da irin su Imam Ahmad dan Hanbal da sauransu fakaratil fitnatan azimatan sai fitna ta faru mai girma lam yanju minha illa man asama Allah ba wanda zai tsira sai wanda Allah ta'ala ya kare shi ai lam yanju minha illa man tamassaka bil kitabi was sunna ba wanda zai tsira daga fitina ta bid'a da shirka sai mutumin da ya riko da qur'ani ya riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sabara ala ma yusibuhu yayi hakuri kan dukkan abin da zai iya samun sa misalul imamu ahmad irin imamu ahmad dan hanbal da sauran shu da sauran malamai a wannan lokacin waɗanda suka yi jajircewa irin tashi wanda an kai shi kurkuku an masa bulala an daure shekaru mai yawa wa hunaka man qutila a cikin malamai akwai waɗanda aka kashe wa huwa mutamassikun akwai wanda an kashe shi wa huwa mutamassikun bil kitabi was sunna yana rike da qur'ani da hadisi gam kamar yanda Allah madaukakin sarki ya umarni amma allazi dawa'ahum waɗanda suka musu biyayya wasara ma'ahum suka tafi tare da su fa haza halaka ma'ahum to duk wanda ya bi su ya musu biyayya to ya halaka tare da su wayannan mutanen fa adna ma kana yusibu ar-rajul min majalisihim an yashakka fi dinihi yani minan nasi a cikin mutane manin harafa an dinihi akwai wanda ya kauce ya bar addini na gaskiya wa minhum a cikin su man lam yanharif an dinihi a daidai wannan lokacin akwai wanda bai canza ba bai bar addinin na gaskiya ba lakinnahu hasala indahu tashakku sai dai an jefa masa shakka a cikin zuciyarsa fi ba'd al-umur aw in sa'al amra li'anna majalisatahum la ta'ati illa la ta'ati bi khair zama da yan bid'a ko masu shirka wannan ba zai zo wa mutum ba sai abin da yake sharri ne amma alkhairi bai taba zuwa ga dukkan mutumin da zan to abokanan zaman shi imperiya ne ko yanzu ka saka wannan a gaba kai duka abokanan zamanka abokanan mu'amalarka matsayinka na ahlus sunna yan bid'a ne to sai an jefa maka wani abu a cikin al'amarin rayuwarka ina fatan ana fahimta ba haka suka fito da wani abu ba sai ya ga mutum ahlus sunna ya ganshi da wani dan karamin carbi yana yawo da shi an kama yayin abin aka shigo da shi sai zan to kowa za ka gaishe ga hinan yana abin nan kawai abin ma yayi ne kuma da sunan addini ina fatan ana fahimta wanda kuma da can ka gaba a san shi ba duk wanda yake da shi da kayan shi in ma ma kana yi a boye aljihunka kana yi sai aka zanto yayi ne musamman samari ahli sunna ne sai ganye da dan wani ka rasa ko kwaya nawa ne ma a jiki
akwai lokacin muna kayan mashi na'am wani gwamnati muna wasa da shi a kanar rike carbin nan kawai shi masallaci ya tayi da kamara kawai ya taba ya taba biji shi kawai da to shikenan kaga kaga sai da shi tukunna za a yi ko Allah ta'ala ya tsare mu za ka ga da yawa abubuwa ga sunan sai dai Allah ta'ala ya sauke to amma kuma ikon Allah Allah ta'ala kuma ya kawo sauki irin wayannan ababan yanzu za ka ga mutun tarbin shi har ƙasa har wane ne ya rike in ma menene kawai sallafa mutum zai za ga ba zai tsaya yi yanda ya kamata ya ba cirmin yana rinjaye shi bayan kuma gashi nan muna karanta a littattafan fiqh ko an karantar da mutane kar wani abu zai shagaltar da kai a wajen hannun rigan ka ya jaye nauyi ko kaza ne kaza amma sai ga mutum da katin carbi a hannunsa kuma ya tashi zai yi sallah sai ka rasa menene kaga wannan abin in sharbin zai faɗi kuma zai bar harkar da zai ta sallah ko kabbar harama mutum zai za ga zai daga hannun shi da tarbi anan kaga wani abu ne wanda ba a san shi a cikin addini ba yanzu shikenan an jefa wa mutane hatta waɗanda suke karatu za su karanta da tafai na fiqhu su karantar da mutane ga yanda in ana sallah ba a so a shagalta da komai ba a so a yi kaza sai ka waye gari kaga shine a hannunsu shi suke amfani da shi dukan wannan ko ba komai bane bid'a ce da ba da kofa gare ta aka shigo da shi aka mai da abin kamar addini ne amma duka abin ba nasu bane ai na wayansu daban ne duk in ka kalli irin bidiyoyin da ake yanzu kofar gida da yawa wallahi ba asalin abin da ake gidan bane su malan su waye da suka tafi duk ba shine layin su ba ina fatan ana fahimta na taba sanin wani malami dai aka yi magana akan wani abu da ake sai ce kar wanda ya kawo musu shiririta da bakanta da kaza da kaza da kaza wannan ba addini bane masu kaza ne suke amma aka waye gari yanzu a kofar gidajen su da saran su can ne ake irin wayannan ababen Allah madaukakin sarki ya tsare mu kaulu fadin da yace ce aw tabi'ahum ma'ana man jalasahum duk wanda ya zauna tare da su imma an yusibuhu shay'un kasirun ko dai abu mai yawa ya same shi na barin hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wayan harifa ya canza aw shay'un min al-inhiraf ko kuma wani abu na canji ya same shi aw alal aqalli ko kuma fi karanci yasiru indahu naw'u tashakkuki sai ya samu wani nau'i na shakka fi ba'dil umuri aw insa al-amra abu da na addini amma sai ka daga kallon anya ku haka ne saboda me an riga an jefa maka shakka a ciki yutabi'uhum zai bi su awayara ra'ayuhum alal haqi ko kuma ya kalli ayyukan gaskiya suke wala yadri annahu alal haqi shi bai san cewa ba kan gaskiya suke ba aw ala ba'il ma'ana bai san cewa shi yana kan gaskiya ko yana kan ƙarya ba fasara shakkan sai waye gari ya zanto mai shakka ne ina fatan ana fahimta da duk malaman ba faɗa suke kar aje wajen boka kar aje wajen yan duba da kaza ba sai aka waye gari su kansu malaman wa'insu sun zanto su ma bokaye ne sun zanto ƴan duba ne in dai zaka dan samu keɓanta da su za su samu alaji su dan bashi wani abu su ce su ba kowa suke wa ba amma za ce yanzu abin da za ka kawo kaza ne kuma an zo magana za ce masu cewa kaza kala kaza da kaza da kaza duka bokaye ne amma yanzu sai ga shi ma da sunan malinta da kaza da kaza an rude shi saboda me wallahi wani ba dan komai ba kudin ba a taimakawa malamai in kaga an taimaka musu to sun yi irin wannan dodorodin ne sai a nan zaune yana karantar da mutane addini idan aure ya samu shi za a kira ya daura kila in sunan suna ake yi shine mai zana sunan idan sallan gawa ne shi zai amma kuma babu ko sisi cikin aljihun shi ga wani can kuma ya zo ya hada wani dan zauren shi ya dan yi kaza sai ya gan shi yanzu sabuwar shadda ayi kaza mala ai kuke ci kuke kaza da an yi magana sai a samu ai alhaji waya ne yake zo aiki wannan sai ga shi ma malam da an zo an tayi addu'a sai kuma shi ma sai ya kawo dan wani layin sai ya saka daga nan sai aka mai da mutane bokaye duk ika kalli irin wayannan abubuwan ta haka suka faru da yawa wallahi suna nan da sunan haka sai ce shi iya wani da wani ne kadai mu ba kowa muke ba shikenan sai abin da ya ci kaga ya zama boka gefe daya Allah ta'ala ya tsare mu la siyama wa anna indahum hujajan muzawwaratan wa indahum balagatun wa fasaha musamman fasahatan suna da walasiya ma musamman ma wa anna indahum hujajan suna da wasu hujjoji muzawwara waɗanda suka kirkira suka saka nazur na ƙarya kenan ko wa indahum balagatun wa fasaha suna da iya magana da fasaha wa quwwati fil kalam suna da zance fahum yahtajuna ila alimin sabit don haka suna da buƙatuwa zuwa ga malami da kakke tsayayye yuqawimuhum wanda zai daidai da su wa yuruddu alaihim ya musu raddi misli imam ahmad irin imam ahmad dan hanbal wa misli shaykhul islam ibn taymiya irin shaykhul islam ibn taymiya a wancan lokacin dan wayannan su ne suka jajirce har Allah madaukakin sarki ya taimake mu bidiyoyin jahamiya da mu'tazilawa aka samu aka kauda su aka nuna rashin kyansu da kuma abin da yake mai kyau ne ma'ana da ba a sami irin wannan ba shikenan sai a waye gari duk sai a tafi akan haka tauhidi ma mu ma a kasan nan ai abin da yazo na ash'ariya ne ko ba haka bane ba kaga tare cewa shi asalin mai abin ma ya bar abin amma sai da burbushin haka yazo ya watsu a cikin mutane wanda yake kuma da duk akan shi ake tafiya wannan alwajudi war idamu din shine tauhidi da abin da aka sani ka ko ba abin da zaka gane a shi ina fatan ana fahimta amma kaga yau da gobe da ake karanta da tafai na sunna sai aka san menene asalin tauhidi Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace wa mislu al'aimatil ladina qamu fi wujuhihim da kuma irin shugabanni malamai da suka tsaya a gaban su wa kasaruhum sa karya su don haka yace fa halaka su kuma fadin sa da yace fa halaka kalqun suka halakar da jama'a da yawa kalqun kasirun kenan hatta kana ayyami ja'far alladhi yuqalu lahu almutawakkil yani istamarra hadha aliftila wannan jarabawa akai ta fama da ita a zamanin ma'mun da zamanin dan uwansa almu'tasim billah da zamanin dan uwansa wasiq bin mu'tasim kenan ko yasa aka ce sarki daya biyu har uku Imam Ahmad yana daure yana shan wahala falamma halakal wasiq lokacin da wasiq ya mutu buya kuhu almutawakkil ai aka yi wa mutawakkil shine Ja'far ko almutawakkil aka yi masa mubai'a fa nasara sunna sai sunna ta samu goyen baya la tazalu da'ifatun min ummati mansurina ala alhaqi la yadurruhum man kadhalahum hatta ya'ti amrullah aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi yana nan a cikin fadan ana tafiya da shi amma abinda ake ya gama regewa ya gane cewa ba gaskiya bane bashi da ta cewa a wannan lokacin amma kwatsam sai Allah madaukakin sarki ya kawo shugabanci ya fada hannunsa shikenan kuma yanzu shi kuma sai abin da yace ina fatan ana fahimta don haka wai Bahaushe yake cewa me lababe bai daga hannu a waqa almihna an ahli ilmi ko da dauke ne warafa almihna wannan jarabawan da bala'in da ya faru da ma'abuta ilimi irin sai Imam Ahmad sai zanto Allah ya kawo saukin sa babu shi waja alfarju min Allah yayi wadda muwan tazo daga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala fajazahu Allahu anil islam wal muslimina khairan Allah madaukakin sarki ya saka wa shi Ja'far al-Mutawakkil akan abin da yawa al'umman musulmi da musulunci Allah ya saka masa alkhairi wa azzaza al-imam Ahmad ya karfafi Imam Ahmad wa akramahu ya girmama shi yace yanzu kuma in da kun sha wahala yanzu ku za ku zo ku faɗi gaskiya dole a zo a bita yuqalahu al-mutawakkil ma'ana al-mutawakkilu ala Allah hadha laqabu wannan shine laqabin sa amma sunansa wa amma ismuhu amma sunansa fa huwa Ja'far bin Wasif Ja'far dan Wasif qawlu fadin sa yace wa dalal asnatuhum yani ahlus sunna ko ahlus sunna yani qawwau ala al-islam suka samu karfafa akan musulunci ishtaddu mari sai canza ya dawo daga bid'a sunna ita ke tashe ita ake fada ina fata ana fahimta kamar yadda ko a jami'o'in Najeriya na akwai lokacin da shi'a ita ke fada aji Allah madaukakin sarki ya rusa su ya kawo ahlus sunna su ne ke fada aji fadin sa yace ma aqillatihim wa kasrat ahl bid'a ila yawmina hadha lakinnal batila ita ƙarya la yuqawimul haqqa ba ta isa ta dai da gaskiya ba abadan har abada shi yasa ba wuce yake cewa ramin ƙarya shi mene ƙurarre ne wa in kana alal ala wa in kana man alal ba'il kaseeran koda wanda ke kan ƙarya su suke da yawa fa innahum la yuqawimuna al haqqa basu isa su ja da gaskiya ba wa ahluhu da masu gaskiya walau kana allazi alaihi qalilan koda ɗan kadan ne in dai an samu ɗan kadan za ka ga in an zo an taro ga ɗan bid'an sun yawaita ahlus sunna ɗan kadan ne amma harshen ahlus sunna shi zaka je yake tashi Allah ta'ala ya ce kan min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله بقى الصابر ديوا جماعة يكدن tarin jayi jama'a mai yawa da izinin Allah in dai kun samu goyen bayan Allah shikenan magana ta kare al-Imam Ahmad fardun wahid mutum ne daya wanzur ma za amila fi wajhi zahafil mulhid kalliyan da ya abin nan ya aiwatar a wancan cincirodin na wannan mabarnata ɗin sabata bi nafsihi wahadahu ya tsaya shi kaɗai hatta azzallahu bihi sunna har Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shi lizalika saboda haka dai yusamma imamu ahlus sunnati ko ake kiran shi imamu ahlus sunna wal jamaa saboda tsayin daka da yayi yace kawai qur'ani halitta ne yace ba zai fada ba in ya halatta kowa ya tauriya ya fada abin da ya fada ba manufarsa haka bane ba yace ni baya halatta saboda in nayi shikenan za a dauka wani yau ma sai zai kafa hujja ce imamu ahmad ne yace kaza yace to amma ya yadda shi ya sha wahala in dai gaskiya za ta bayyana kamar yadda ya faru da wancan yaron da sarki ya kashe wannan ya kashe wannan to sai da ya ce ko da shi zai mutu a ɗauki kibiya a harbe shi kuma a cikin kwarinsa a nan gurin ne za a iya kashe shi kuma a tara mutane gaba ki daya wato addinin ne ake so a ci gaba ya ci gaba Allah ta'ala ya taimake mu akwai lokaci قال المؤلف رحمه الله والرسم وأعلام الدلالة ci gaban dai magana malam yace Allah ya mishi rahama shi Imam Ali Al-Barbahari zane da alamomi na bata kada baqiya minhum qaumun wayansu mutane suka tsaya da shi ya amaluna biha suna aiki da shi waye da una ilahi suna kira zuwa gare shi la mani ayamna'uhum ba wanda zai hana su wala ahada yahjizuhum ba wani wanda zai iya tarbe su amma ya quluna wa amaluna cikin abinda suke fada suke aiwatarwa diyan da wani zai ce to ya akai haka gahi can an riga an yi kaza an yi kaza imamu ahmad shi ke fada aji to amma kuma ya akai bid'an ta kawo yanzu eh haka ne dole sai an samu can da can wayanda suke boye da abubuwansu suna yin abin shi yasa wani sai ce maka ai kaza Saudiya ma ana yi ai ba wanda ya ce maka duka kowa da kowa sai an samu yabi a lokacin manzo Allah sallallahu ba an samu nafikai ba da su ake yin sallah da su amma wa iza qamu ila salati fa qamu kusala yura'una an-nasa wala yazkuruna Allah illa qalil Allah shi da ya san gaibu shine ya san diyan da suke don haka za a zo a ce wani ya ce kaza yazo ce shi ba haka bane manzon Allah sallallahu sai Allah ya sauko da aya ya ce ai abinda aka faɗa din na akan wani haka ne dan haka Umar dan Kaddabi yake cewa lokacin da ya zanto abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Allah ta'ala ya karbe shi ko kuma ya zanto khalifa yake cewa to da ana saukar da wahayi yanzu zamu yi wa mutane da abin da ya bayyana gare mu abin da kuma ya boya tun tsakanin mutum da Allah ne da yace war rasmu wa alamud dalalati zane da kyalli da duk wani abu na bata kada baqiya minhum qaumun ya'maluna biha asharru la yantahi shi sharri baya karewa dan yanzu ka ce ai makka ma ana yin kaza irin wanda kake kuma abin bid'a ne ba shi yake nuna cewa abin daidai bane ba ina fata ana fahimta amma shine abin da ake akaba kai tsaye an samu wani lungu an yi kaza an yi kaza shikenan kuma sai zanto shine abin da ke daidai ko akaba akai abin da ba manzon Allah ya karantar ba dole a ce abin ba daidai bane ba ina fatan ana fahimta asharru la yantahi shi sharri baya karewa gaba daya bal yabqal khairu washarru lil ibtila za a ci gaba alkhairi zai zanto ya saura ana kallansa haka nan sharri saboda jarabawa da Allah madaukakin sarki wa nabluukum bil khairi washarri fitna amma kuma wa ilaina turja'un lakin ahyanan yantasirul haq wani lokaci gaskiya ta samu goyen baya wa yazhar ta zanto ita ce ke fada aji wa ahyanan yuzhirul batil wani lokaci ƙarya ta fito fili ita ke da goyen baya walakin nazhurul batil sai dai fitan abin nan ƙarya ko barna samun goyen bayansa la yastamiru abadan ba zai yi a ce ko da yaushe haka za a tafi ba amma alhaqu amma da gaskiya fa innahu lalle fa wa in hasala alaihi ma hasala ko da abin da ya faru da gaskiya ya faru da ita fa innahu yaqulu bi idnillah za ta dawo da izinin Allah wallahu jalla wa ala yaqulu wal aqibatu lil muttaqin Allah wanda ya dauka ya girma yana cewa ƙarshen kwarai yana ga duk waɗanda suka bi dokokin Allah wal aqibatu littaqwa ƙarshen kwarai yana ga wanda ya bi dokan Allah yaqulu ibnu qayyim rahimahullah Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman Ibn Qayyim yake cewa ita gaskiya tana da goyen baya kuma wata ranka ga kuma suke fada aji wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala wa tilkal ayyamu ibn dawiluha bainan nas a yace ya yaki yake zantowa tsakaninku yace al harbu bainan nas jalun ko yanalu minna wa yanalu minhu yau da gobe ne wata ran ku kuke cin nasara wata ran kuma a cin nasara akan ku saboda sai an samu jarabtawa da jarabtawa ne wa'in laifukan naku kuma za a tafiyar da su sai zanto shi mumuni bala'i ba zai gushe ba yana samun sa sai har da Allah ba shi da laifi kwaya daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ina ga nan gurin tsaya saboda zuwan lokaci abinda na faɗi daidai ka tarye da ganin daman Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ba mu lada gabaki daya wayanai kure ko kutuban harshe ni da shedan da garancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata 'yan kasuwanmu Allah ta'ala ya sanya musu albarka a cikin kasuwancinsu duk wani abu na masifa ko wanda ba a son gani Allah ta'ala ya kare shi a cikin kasuwancin garin da kasuwancin musulmi gabaki daya haka nan ma'aikatanmu Allah ta'ala ya sanya musu albarka cikin albashinsu da aikin da suke duk abin da yake ba daidai ba Allah ta'ala ya fitar da shi a ciki haka nan manomanmu Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin noma da manoma muke Allah ta'ala ka ƙara alkhairi a cikin duk wani abu na ki abu din na damuwa wanda zai iya zantowa barazana ga noman da za a yi kasan nan Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah ta'ala kai mana maganin sa ya Allah duk wani abu da zanto barazana ga duk wani manomi a duniya Allah ta'ala kai mana maganin shi duk abin da alkhairi ne a manomi Allah ta'ala ka tabbatar da shi marasa shi Allah ta'ala ka basu masu shi kuma Allah ta'ala ka kara musu dukkan abin da yake damun al'umman musulmi a Najeriya arewacin Najeriya da Najeriya ma gabaki daya da duk inda musulmi suke Allah ta'ala kai mana maganin shi Allah kada ka mu da abin da wawayen mu suka aikata ya Allah kada ka mu da abin da muka aikata muna roƙonka ya Allah da sunayenka kyawawa Allah ta'ala ka tausaya mana Allah mana sarki ka samu gyara al'amarin mu Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara mana imani da tsayuwa akan tauhidi dan mu samu kwanciyar hankali da zama lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi